بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يزاك من درن جمعة درن ترغوة الرجب kenan a jiya mun kuskuren sanar da kwanan wata kamar da malam jamilu ya takwar faɗakar da mu jiya ma mun ce daren tara amma yau ne daren tara ɗin insha Allah ta haka ne ku daren tara ga wata rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shine kaset na 464 cikin jerangen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki azata mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jinmu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadisi salafiya wadda ke namba 4 madarka road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da mala albani gina a nan garin zaria saboda cimma manufofin da awarsa da fatan allah ida nufi Allah shige mana gaba ya taimake mu idan ba manta baje mun kwana babu man a haƙƙun nasi bil imama inda malai kafa babu cewa waye cikin mutane fi kowa cancanta da limanci a mun karanta hadisin abu sa'id da ke wannan babi ɗin jiya mun kwana kan hadisin abi mas'ud al-ansari rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu za mu tashi akan saboda mu ɗora karatun akai insha Allah ta'ala inda imam musu ce kala haddathana abubakar ibn abi shayba wa abu sa'id al-ashajj kilahuma an abi khalid qala abu bakr haddathana abu khalid ahmar an al-amash an isma'il bin raja'in an aws bin dam'aj an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنًا imam muslim ya ce haddasana abubakar ibn abi shaiba abubakar ibn abi shaiba ya ba mu hadisi wa abu sa'id al-ashaj da abu sa'id al-ashajji kilahuma su dukkan su an abi khalid abu khalid qala abubakar malamin muslim na farko a hadisin shine abubakar ibn abi shaiba yake cewa haddasana abu khalid ahmar abu khalid al-ahmar ya ba mu hadisi al-amash daga imam amash an Ismail bin Raja'in daga Ismail bin Raja'in an Aus bin Dam'aj daga Aus bin Dam'aj an Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah ƙara masa yarda qala Abu Mas'ud yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah wato wanda zai wato wanda yafi mutane wanda yafi jama'a alqawm wanda zai limanci shine wanda yafi su karatun littafin Allah madaukakin sarki tun jiya mun faɗa cewa wato tsarin larabcin khabar ne labari ne amma yana fa'idantar da mene yana fa'idantar da amr yana fa'idantar da insha'i an fahimta ko musamman akwai ruwa da aka ce ta ce liya ummal qauma ta zo da umarni din sai ce fa in kanu fi qira'ati sawa'an idan su jama'ar sun kankan kan a wajen karatu fa'alamuhum bis sunna to wanda ya fi su ilimin sunna sai shige gaba saboda ƙarin daraja da falalar yake da shi fa in kanu fi sunnati sawa idan sun daidai a wajen sunna tare da daidaito a cikin qira'a fa aqdamuhum hijra to wanda ya riga sun hijira sai shiga gaba ita ma wato wani quality ne ƙarin daraja ce kenan ina fata mun fahimta fa in kanu fil hijrati sawa'an idan sun kankan kan wajen hijira fa aqdamuhum silma sai wanda ya fi su dadewa a cikin musulunci eh aqdamuhum silma ai aqdamuhum fil islam wanda ya riga musulunta kenan musamman kaga ishara wannan hadisin kamar manzon Allah na magana a waɗanda suke a zamanin shi an fahimta yanzu mu duk da aka haifa kaka da kakanni a musulunci waye kaga ba magana aqdamuhum musulman kenan ina fata kun fahimta to amma har yanzu kuma ba mu da aka haifa garin musulunci kamar Zaria Najeriya duk ƙasar musulunci ce Niger irin wayannan duk ƙasashen musulmai ne wannan to amma irin wannan kesan ba zai iya faruwa kama ina America Canada, Germany za a yi samu tun da yanzu ake shiga musulunci ake ta fahimta shi. Kun fahimta? To kaga a nan za a iya samun kanka kan kira'a sunna kaza sai a ce to cikin kowa ya riga hijira ya baro a misali Los Angeles ba a bari a kaza a kaza sai ya baro inda yake inda musulmai suke misali. Kun fahimta? To kaga za a kalle shi a matsayin ya riga su yin hijira a wannan abu wanda ya riga su waɗin. Da wanda ya riga musulunci da ana kwatanta shi a wajen Allah samu dace to fa in kanu sai annabi ke cewa wala ummanna rajulun rajula kada wani mutum yayi mutum wani mutum limanci fi sultanihi a inda yake da iko ina fatan fahimta ciyaman ne aka zo ko mu ce bari mu dauka da lafazin da muka sani a shari'a mu ko a ce hakimi ne sai amirul mu'mini ne ya zo garin shi ina fata an fahimci wannan abu to wa zai wani sallah kenan a wannan wajen in an kalli wannan sai a ce to wannan ya zo sultan na wannan amirul mu'minin sai sai sai haƙura da shi abin ne limanci ina fata an fahimci wannan abu ko kuma mu dauki misali hakimi da dagaci dagaci yana can wani ƙauye ko makarfi shi yana nan abin nan hakimi ne je to ba zai mashi ba zai ce shi ke babba a wajen ba sai girmama shi a wajen shi to bismillah ranka dai ina fatan fahimta sai mutane sallah a wajen ina fa kai ne kana da limanci kai ne limamin juma babban limamin gari misali sai ka zo masallacin wani dan ustazu dake limancin kamsu salawatu al masallacin anguwarsu to a hawayo ka zo sultanu kada ka ce zaka ce gaba sai in shi ya bada izini kai kuma in babu takrima kaka ji an bada wannan ka ce sai ka limanci wani an aka zo ne sai ka ci algafa ta balan bismillah sai ka martaba shi ina fata kun fahimta wannan kuma daga cikin kyautata da wannan sanin ya kamata na ƙasa don kullum ana so na ƙasa ya san shi na ƙasa ne na sama kuma ya san shi na sama ne ana son wannan a cikin addinin musulunci kun fahimta wani abin ko Allah zai samu dace wala ya qudi fi baiti ala takrimati kada ya zauna a gidansa a kujerar alfarmarsa shine takrima wurin da yake da alfarma yake da yake zama to kada ka je saboda wani iko da kake shi ko a kansa ka ce za ka zauna a kujerar alfarmarsa ko wurin da yake da alfarma illa bi izini sai fa inda izininsa da wancan mai iko a waje da wannan mai takari ma shi ma ɗin ba za ka zauna ba in suka ba da izini shi kenan ka zo masallaci na kan musallawata kai ne limamin gari in na ci an gafa ta malam bismillah to ba kai makaruhi ban ka shiga kai abin nan ina fata an fahimta a kaje gidan mutum haka sai ce a ga kuje ta musamman sai ce Allah gafat malam bismillah zauna to shi ne sai ka zauna a wajen amma bai baka izini ba to ɗayan biyu ko ka jira ya baka waje ko ko abin nan wanda mu tattauna cikin fada wajen fa'idojin abin nan insha Allah ta'ala jama'an fanci wannan hadisin ko sai ce qala al ashajju fi riwayatihi shi malam abdullah ibn sa'id al-ashai sai yake cewa a tashi riwayar makana silman amad ne yace silman fa aqdamuhum silman sai ce fa aqdamuhum sinnan ma'ana wanda ya fi su yawan shekaru wanda za mu zo mu ji kallon shekaru su ma suna ga cin abin da ake kallo wajen zaben limami din kamar ruwa za mu ji hadisin malik ibn hairith da wani suka gabata cewa annabi ya ce a samu wanda ya fi shekaru an samu ta taɓarza a wajen wannan duka suna ga cin siffofi da ake kallo wajen naɗa liman ina fatan fahimta wanda mu zo tattauna su a wajen babin falaloli da insha Allah ta'ala makaranta a nan sai malai ce fawaidul hadis wato mas'alatu saniya mas'ala salisa mas'ala ta uku a hadisin sai ce fi fawaidi game da fa'idodin ke cikin wannan hadisi na farko malai ce bayanun man huwa a haƙƙun nasi bil imama hadisin yana mana bayanin cikin mutane waye ko kowa cancanta da limanci fa yuqaddamul aqra'u li kitabillah sai a gabatar da wanda yafi saura karatun littafin Allah madaukakin sarki fa nisawu qaddimal a'lam bis sunna idan sun yi daidai sai a gabatar da wanda yafi su sanin sunna fa'in sawau ƙuddimal aqdamu fil hijira idan sun daidai sai a gabatar da wanda ya riga su hijira fa'in sawau ƙuddimal akbar fi sin in sai daidai sai a gabatar da nufa yawan shekaru aw fil islami ko kuma wanda ya fi daɗewa a cikin addinin musulunci wannan shine tsari da kriteriya na naɗa dukkan wani limami da za a naɗa ina fatan fahimta ya allah limamin sallar juma'a ne ko limamin masallacin khamsu salawati ne ko wane ne dai in za a bada akwai gadin da manzon Allah kawo gashi nan ina fata kun fahimta don haka muna ba da shawara duk yan kwamiti da duk inda suke da ƙungiyoyi na izala ne ko na wane ne ko na wane ko na menene ma ko ma'aikatu idan har an tashi na limami a wannan ka'ida din ba haka kur manzon Allah shirya waɗannan ka'idoji din ba a ya shirya su da wata manufa ce wanda za mu iya fahimta wasu ƙarar yanzu wasu kuma za su iya ɓoyuwa a gare mu wasu kuma su gano su ina fatan fahimta malai cewa min ha daga cikin fa'idojin dai ta biyu anna iqamata salati min muhimmati sala malai ce lallai tsayar da sallah yana daga cikin muhimmancin al'amuran sallah sai yake cewa min muhimmati al'umuri dini yana daga cikin muhimman al'amuran addini fali haza saboda haka ne a mara shari'u annabi sallallahu shine mai shari'a ya umarni an yi qaddama lahal akmalu fal akmala a gabatar da wanda yafi kamala sannan mai bi da shi a wajen kamala ina fatan fahimta tsayi da sallah ya ga cikin muhimman al'amari mun sha magana akan sallah da nanatawa akan waɗannan abubuwa guda biyu na farko sallah ba ta daga cikin abin da za a yi wasa da ita tsakanin da Allah musamman kuma sallah ina a cikin jam'i a kira kuma sallah kamar da hadisi zamu zo mu tara zai bayani a kira sallah ko kubi ne kai koda kai kadai ne zaka yi sallah in za ku tuna mun kanta ba cewa annabi ya shar'anta ka kware kiran sallah ka tsaya bakin titi zaka yi sallah kana driving zaka tafi ina sai ka daga ka kira ka ka kira sallah kana gonarka lokacin sallah yi ka kwale kiran sallah in Allah ya sa wannan zo ya jiyo ya zo kuka jam'i alhamdulahi kun jam'i annabi ya ce in ba su zo ba mala'iku za su maka mamu kai kai masu sallah ina fatan fahimta shi a shari'a musulunci idan gari suka haɗu ba za su kira sallah ba ya halarta kwamanda imam na musulunci sa a yaƙe su dole sai sun kira sallah dole kuma sai an yi sallar jam'i yawan kun san da wani abu da haka muka ga daga cin wautar da aka ringe shugabanni da aka yi akan wata abawa ita corona aka kirkirar mana hana yin sallah aka ce ka a kira sallah akwai wani babban da kira shi ma a lokacin cewa wani to ko kiran sallah ba ai ba sai ce haka a kira sallah in dai ma za a kira sai dai a ce sallu fi rihal ya ce to na ji sai an jima to me zan ce da shi ina so in ganar da shi ga fa matsayin sallah da kiran sallah a musulunci wannan corona ba ta isa ta hana a kira sallah a tsaye da sallah ba duk wata fitina da kake ji an ta zamanin sabai sun ganta bai ba ba wani sabo mu a wajen fa in bala'i ne mun ga bala'in da a zamani a lokacin akwai bagada da naman mutum ake ci musulmi zai kama nama dan washi musulmi ya ci ya gasa saboda bala'i amma ba daina sallah ba har lokacin tatar da suwa ba a daina sallah ba kawo lokaci ne annoba ta karfi ta karfi sai ga shugul ya shagaltar da mutane har ta da ba su haɗuwa su sallah ba saboda kun ɗebi wannan kun kai makabarta kafin ku dawo ɗannan sun to wannan kayakayar sai ta sato wani ai ba ƙarar ba ne daga gwamnati wa ka'ai sallah Allah sa kun fahimta ba ƙarar ba ne ba decision ba ne ba command ba ne yanayi ne ya warancin haka ɗin da haka sallah jama'a kwata-kwata ba a wasa da ita koyaya ne jama'a ina fata kun fahimci wannan abin don haka dole musulmi su tsaya su kula da sallah su kula da ladanci su kula da masallatansu kuma su tsare masu kimarsu dole a majalisunmu duk wata doka da za a kawo yan majalisunmu su sa ido su kalla wannan za ta ba mana al'amarin addinin mu eh to ba mai da ita ba duk wani turanci da za a yi su yi suma in ta gagara a cire malin-malin a daki juna shi ne magana ai akan abin duniya suna yin haka ko ko ba ganin suna cire har wani shahada ma a cikin majalisa ko ba haka ba addan ba abu abin to ballantana kan al'amarin addini shi sa in sun zo kamfen daga cin abin da ke ba da shara ku matse su wani irin contribution ba mu addini a cikin majalisa da ya je ku tambaye shi wanne contribution me ka ba addini mu dai musulmi ba mu dole amaryoci addini kai mai kai mana addinance ina fatan fahimta ya Allah majalisar tarayya ce ko majalisar jiha ce me dai ka ba mu labarin mai kai wa addinin musulunci Allah sa mu dace kun ga na farko kenan lalle al'amarin sallah a kula da shi wato tsaye da sallah ga cin muhimman al'amarin addini da ba a wasa da shi sayyidina Umar dan Khattab kamar da zuwa cikin muwadda annabi sayyidina Umar ya aika gwamnonin shi gaba ɗaya cewa jama'a ku sani fa inna ahamma amrikum indi sai ce mene as-sala mafi algimma al'amari da na sa ku ku gwamnoni na shine sallah kada wanda yazo ce min bai samu an tsaye da sallah ba aiki ya shigaltar da shi yana sanin yana kaza kaza to aka ka zo ga mu wannan magana mafi al'amarin wannan sanin da file da biyan check wannan bai kai al'amarin sallah bai ce barko ku tsaya sallah yace fa man dayya'aha fa huwa lima siwaha aduya duk wanda ya wulakantar da sallah to duk wani aiki ma zai wulakanta shi ina fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace kun ga na farko kenan yace to saboda muhimmancin sallah ne falihadha al-amr asha falihadha amara shari'u an yuqaddama laha al-akmal to saboda kimar sallah ke da shi kun ji za a yi yakan mutane a kashe su idan a batsai da sallah ba sai kaza ba da haka wajen wanda zai jagoranci sallah shari'a ta ce to a gabatar da wanda kowa kamala a ciki al-akmalu to in an ce akmal aka ba mu da ra'ayi mai wa mene a sha bamban sai annabi ya kyale mu da ra'ayi ba sai ce ga waye mai kamala sannan waye ke bai da shi kun ga mataki na farko annabi ya ce mene aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi su karatun littafin Allah madaukakin sarki to malamai sun ɗan yi saɓani a na wajen waye me ma'ana a ƙar'ahun likitabillah zai ɗauki a ƙar'ahun likitabillah a hafazuhun likitabillah wanda ya fi su adadin hadda mai yawa ina fatan fahimta zai kuma ɗauki mene a juwaduhun wanda fi su iya karatu da tajwidi da taɗabiki da makhalin hurufu da suwaye da suwaye kun fahimta zai ɗauki wannan guda biyu to wanne ake magana a cikin wannan wajen kun fahimta shi ne malamai suka ce to wanda ya haɗa wannan shi ake magana wanda ya iya ƙur'ani kuma da tajwidi da ƙa'idojin karatun alƙur'ani shi ake magana kun gani domin wannan gashi ya haɗa hadda amma babu ƙa'idojin alƙur'ani karatun alƙur'ani datsa yake yi kun san datsa yi ba tajwidi ba tadbiki ba kaza da kaza amma wancan kuma ya iya karatu mujawwad to adan dole a gabatar da wancan mai dan kadadin amma kuma mujawwad jama'a na fata kun fahimci wani abu misali wannan izo goma kawai gare shi ya iya karatu da tajwidi da tartili mai kyau shi kuma wancan ga 60 amma yana hadaka yana canza harfa baya fitar da harufa baya kaza baya kaza kun san jama'a mu ne muka dauki makhalil rub da sauki fa jama'a Allah amma al'amarin da zafi sosai ina fatan kwanci wani abu malin gumi ke ba labari sun taɓa sallah a kano da malin aminu shankaidi sanda shankaidi ya kawo ta ziyara kano ya je samu masallar limanci da ake sallar juma'a da shi da ake sallah sai ne canza sallah shan idi me yasa ce ai ba ba a karanta qur'ani ba haka ake karatun qur'ani ba ina fatan fahimci wannan abu to ka gani limamin Kano fa gaba daya saboda ba mu khaji amma kaga mu muna dauka abin da sauki ba kallar ake abin da kyau ba kamar da na fara mana magana jiya zaka ga ma mutum haddar abin da yake faruwa kawai shine akwai wasu matsaloli muhimmai wanda ma mutane ba sa kiyaye su kamar da mahamar gwamna alwaqaf wal ibtida na ma manta ne ban zo muku littafai wanda aka yi rubutu a kansu da yawa mai wa sai mako na gaba insha Allah ta'ala mala aliyu sai a fito mu da su na labarai muna da su kala kala ga sana alwaqaf wal ibtida tsayi da aya da tashi daga aya ina zaka tashi yana da matakan muhimmanci domin zaka iya lalata qur'ani sosai da baka sani baka ba da wata ma'ana mara kyau a ciki baka sani ba to duk wannan suna ga cikin kwali ga nema yawan hadda tajwidi iya karatun kaza da kaza wannan an samu da to shine akmal ya fi wanda ke da hadda bai da mene bai da wannan tadabiki da makhajil huruf jawo kun fanci abun to wannan shine abin da ake nufi anan wajen mataki na farko kenan to akan shi wannan matakin har yanzu akwai ta matsala guda ɗaya shi ma malamai suka ce to da aka ce aqra'uhum likitabillah wannan ana nufin wanda ya fi tarin karatu ko ku wanda ya fi su fiƙihu ita ce matsal za mu karanta daga littafin imam ibn albar ko ku abinda ma laika cikin littafin ibn albar a cikin at-tamhid ya tattauna matsal za mu zo kanta insha Allah ta'ala to muna faɗin lissafa kwalis ne na farko shine littafin Allah karatunsa da kuma haddasa na biyu sai wanda ya haɗa ga karatun ƙur'ani ga yawan mene sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata kun fahimci wannan abin sannan sai wanne kuma hmm? ba alabi sunna sai aka ce sai mai hijira ina fatan fahimta sai wanda ya riga musulunta sai mai shekaru ko da suna gabatar da shekaru aka wani abin to wannan shine surar da ake zaben limai quality da ake duba kenan dan haka idan aka zo aka zibe ku limamai ku masu zaben limamai to abin da ya kamata kowanne ya auna shi a jinjina shi a wa'annan babubuka din ina fatan fahimta ko da kuna da wani zaɓi da kuke ganin wane ko kuke so to abin da ya fi kamata shi ne ku haƙura wanda manzan Allah ya zaɓa ku ya fi muku zama alkhairi yana fatan fahimci wannan abu a kau da kai akwai da a cire demokaradiyya a cire tsarin siyasa a cire ninawa ya iya kamar da muke ta ganin mutane na ƙwarin wannan abu kowa sai ce ina shi ya danya shi ma sai dan dasa shi ina shi ya danya sai dan dasa shi musamman ƴaƴan malamai naga suna ta wani gigiwa irin wannan abu ko ba ka bane ko ni shi ma sai ce ai shi ba wani malami ne sai zo bar abin nan musamman media ta mai da kowa malami yanzu to ina fata kun fanci wannan abu kowa shi ke na'a ba haka ake ba aunawa ki a jinjina idan ya zama ga wanda ya iya yana da ya iya qur'ani ya iya hadisi ya iya kaza ina fatan fahimta to dan me za ku ɗauko mai ƙananan shekaru ku sa akan wancan ɗin babu dalilin wannan abu Allah samu dace don haka jama'a ba wai wannan karan ba ba wannan wajen ba kawai duk wani abawa a limanci ba idan za ku yi ko musulmi ko idan za mu yi musulmi abin da ake bukata shi ne mu sa kriteria mu ɗauki al'akmal wanne ne ya fi kamala da dacewa a wannan wurin da za a sa shi ina fata kun fahimci wannan abin waye fa dacewa a sashi shine idan al'amari na addinin musulunci ne to wanda ya fi sanin addinin musulunci ya fi gogewa ya fi salaba haka malamai suka ce wanda ya fi aslabuhum wanda fi tsauri a kai da zafi a kai da makalewa akan addinin to huwa afdaluhum sai a sashi a wannan waje din idan al'amarin harkar soja ce sai a samu wanda ya fi sanin kunge-kunge da tactics na yaƙi a nan ba za a samu alaramma mai hadisi mai kaza mai kaza ba sai a haɗa alaramma da wa'annan kamar da umar yi kusa sai na umar lokacin da aka sa khalid ibn walid sai na abubakar ya tashi a matsayin kwamandan wannan sojoji na yakin abin nan farisa yankin iraki da iran da lokacin nan to da abokar ya rasu dama can ana ta agimi tsakanin abubakar da umar umar na cewa ta yaya za a sa kwamandanci na gaba daya hannun Khalid ibn Walid alhalin a cikin sojoji akwai Abu Ubaida ibn Jarrah wanda annabi ya ce aminu hadhihi umma ina fatan fahimta kaga umar me yake kallo eh a addin bangaren addini yake kallo a addinance a ilmance a sabiqa fil islam in ka jinjina abu ubaida ai kalib ba za ka sashi a wajen ba ma ina fatan fahimta to shi umar yana gan cewa har yanzu dai bangaren addini ne shi ke da quality shi ke da karfi da haka sai abubakar shi kuma ke cewa a Khalid yana da gogewa da sanayya akan yaƙi da kunge-kungenta wanda Abu Ubaida bai da wannan ina fatan fahimta Umar yace shi bai da wannan karatun ba sam bai fahimce shi ba to Allah ana cikin haka Khalid ibn Walid Umar ya ce Abubakar ya ce dawo dan ana wani yaƙi ne can Farisa lokacin an fara kun san lokaci da Abubakar ya tura da sojoji bangaren Farisa da Rum a lokaci ɗaya Allah ƙara masu yarda mala walaulahumu ma kana fil ardi muslimu wannan su ne sabon manzan Allah ba don su ba labarin musulunci ina fatan fahimta umar abubakar ce to barin haɗa su ne ya je can wajen ya turo yan nan to ana wancan wajen sai rumawa suka so su taru su buge sojojinmu na ina na ɓangarensu abubakar sai ya shawara to da haka tunda an ɗan kare lagon farisawa bari mu tura sojojinmu na yankin farisa kuma da wancan ƙwararren sojan zuwa ina zuwa wajen rumawa sai sa'ad su ƙara ƙarfi su yaƙe su domin muka bari aka karya mu a rum ina ba ta fahimta to an samu matsala kuma labarin ya kai zai sa rauni a sojojinmu ya ƙara ƙwazo ga wajen kafirai sai umar ya sa abubakar ya ce to a kali ya wuce can inda abu ubaida ke kwamanda in an je abu ubaida ya sauka ya ba khalid ibn walid umar bai daba dai haka dai amma dai tunda laisa lahu ba hannun shi yake ba aka haka din ana zuwa kafin ya tafi ne kuma ana ka hanya khali ya kama ya tafiya shine sai kuma Allah ya same ne khali ya je ya fara yakin ya yi yakin yarmuk ya ci nasara yakin ana nan ne sai abubakar da su umar sai zama shine komanda a shine amir kuma nan da ne rubuta cewa ya sauke khalid ya maida abu ubaida ina fata an fahimta to mahallin shahada anan wajen abubakar akwai wata magana da bai in tare su a wajen ke cewa ai da kake cewa in cire shi in na cire khalid a wajen ukuba ce gare shi da kuma dukkan musulmai amma sabiqa da falala abu ubaida ba mai ba bai shakka yana kan wancan din yana kan ya yana saman khalid ibn walid amma wajen kware wajen yaki shi dan haka ibn taymiya cikin asiyasatin shar'iyya ya ce kowane fage ana kallon a alamuhu wa aka za kaza idan aka yi sa'a wannan wani mutumi da yana da kware a ɓangaren da yawa kamar yadda aka samu abubakar allah ƙara masa yarda ya zama ya kware da sojoji ya kware da shiga kunge aka samu umar shine ya fi mutane ilimi da addini kuma shi fi su sanin kaza da kaza fari'ima wannan kam an samu siffa mafi kamala amma aka samu wannan karatu ya iya kaza kaza amma bai iya yaƙi ba ba za mu sashi a gaba ba ina fatan fahimta a'a za a je cin kasuwar kwamfuta ne da intanet ina fatan fahimci wannan abu to waye cikin wanda ya goge da wannan bangare kuma ya san addini sosai sai mu ce zo kai mana bayani me za ka wakilce mu akai je ka je ka sai a ce to je ka ka wakilce mu ina fatan fahimta so ko da bangare jama'a ko musulmi mu musaba da sa mene al akmalu fal akmal wanda yafi kowa kamala a cikin mu da haka za mu ci nasara shi yasa in ban da shirin demokuraɗiyya ya za a kawai duk wanda ya zo da kuɗi a cewa shi za a zaɓa ko ga mutanen kirki a gari ba dama masu tsaya takara yanzu ko cewa makai malam zo mu tsaye da kai takara da me za mu tsaye da kai takara kuɗin kawo na ishe bala'i kuɗin fosta kaji mutum ɗaya fosta kawai za a buga mashi an buga fosta ta miliyan talatin kuma ya sama ba ci zai watakila amma fosta ta miliyan talatin watakila baya sallah baya kaza baya kaza amma tun da yana da kudi ya bugo fasoci shikenan wanda buka dan haka shi akmalu din a wajen bai da relevancy a wajen sharrin demokradiya kenan an kwace mana wani abu shi ne take mu ko ina ita demokradiya tana man tasiri wanda musulmi da kaga za da sarauta akwai kingmakers wanda ake ce as ahlul hal wal aqd na masarautu ina fatan fa za su ce eh wani eh kaza su a'auna ƴaƴan sarki da su madaki da su waye da su waye a'auna sai ga waye fa cancanta sai a ce wani kai ne khalifan mu na musulmi ko ba haka masu nasarar da suke ba to amma demokradiyya ta shigo ita ma ciki ko ba ka bane ba ba wani abin da ya faru a lardin zazzau na fatan fahimta kidmakers sun mai da abin da amma tun da demokradiyya ta yi karfi an ce ta ba gwamna sai gwamna zaman da yake so kawai shi kenan ba don wai ya jinjina ya ga al'akmalu ba ina fatan fahimta a don dai wannan ɗan uwana ne don gina ne shi ma ya iya zo ka yi shekarar mu ɗaya ba ɗari ba mu yi ba kai ba ka gaba ina fatan fahimci abin nan Allah samu dace abin da ya sa akwai haɗari ne sanda musulmi suka aje fifita wanda ya kamata a fifita cikin rayuwa a aisha ta roto mai cewa annabi ya ce an zilun nasa manazilahum ku ringa aje mutane a dukkan matsayinsu kowa ya za fosin ɗin shi Allah samu dace wannan dai sai a ce ga dukkan wurare in muna son ci gaba da dukkan ƙogin musulmi da inda muke taruwa mun ga kula da wannan babu insha Allah ta'ala shine malam yake cewa min daga cikin fa'idodin anna sultana wa sahibul bait la yajuzu an yataqaddama alaihi ma ghayruhuma da sarki da mai gida baya halasta wani ya shige masa gaba ya masa limanci illa bi izni ma sai da izinin su fa'iza azna idan suka ba da izini jaza ya halarsa ala khilafin sanar kurfin asal taliya duk da saban da za mu ambata a nan gaba jama'a fahimci wani abin to sannan game da wannan matsalar in ka je gidan mutum ko inda yake da iko to ya kamata kuma lura na abu in ka je gidan mutum kun fahimta shi mai gidan ya kamata ya fahimci kawa kai bakon shi ne to akwai haƙoƙi da bako ke da shi akan mene akan ka kai mai gida sannan shi kuma ya san ga ladabar da musunci suka sa na farko yi sallama kafin zai shiga in ya shiga kuma mene an ce kai zaune a kujerar shi to kakka zaune a kujerar shi to shi kuma ya kamata ya maka dole ya providing abin da za ka zauna kai kuma da haka ina babu shawara akwai wani ya taɓa shiga wani ofishin wani mutum yana zuwa kawai sai samu kujera ya zauna mutum ya mai tsawa ta shi ɗalibi ne ma ina ba da ce eh gaskiya yana da gaskiya ai kana shiga ofishin mutum ba waje za ka samu ka zauna ba assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salatu barakatu ya kaza kaza kaza sai ka tsaya to in shi ya san abin da ana ce man kana billahi falli kurmi dai fahu ai kai bakon shi ne dole ce a bismillah ga kujera ga waje waje su zauna ina fatan fahimta kai karkake ta doka ka ce zaka rike shi kuma yana da haƙi kana da haƙi ya mutunta ka ya baka wajen zama kai kuma in ka shiga karka ne waje kawai ka zauna inda zaka more kai ba jama'a na fatan fahimci wannan ladabi din ko ofishi kaje gidan mutum kaje wannan abin abin da ya kamata kenan Allah samu dace malai ce malai ce wa min har ganin fa'idodin annal mafdul ya juzu an yi taqaddama alal fadili cewa wanda aka fi falala ya halarsa ya shiga gaban wanda ya fi shi falala amma idza azir lahu idan ya bashi izini kun ga kenan kullun suna naman cewa wanda ya fi falala shi ake gabatarwa akan wanda aka fi falala din sai dai in wancan ya bada izini wa min ha daga cikin wannan hadisi din da fa'idodin zamu samu daga cikin sa annahu la yajuzu lishakhsi an yi ala takamati a garihi gashi nan mun karanta wannan insha Allah ta'ala Allah samu dace to daga nan sai malai ce al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu wajen tantance wannan mas'ala din cewa wanda muka ce aqra'uhum likitabillahi nan wanne ake nufi sai malan ce fi tilabi al ilmi fi tartibi ahq wajen sabanin ma'abota ilimi game da jeranta wanda ya fi cancanta da limanci قال الحافظ أبو عبد الله ابن أبو عمر أبو عمر ابن البر babban malam musulunci abu umar dan abdulbar ke cewa hadihi mas'alatun hadihi mas'alatun uktilifa fi ikhtalafa fiha salaf wannan mas'ala ce da magabata ma sun sabani akan ta fa qala malikun sai ma malike cewa ya ummul qauma a'lamuhum wanda zai wa mutane limanci shine da fi su ilimi idza kan haluhu hasana idan ya zama kyakkyawan hali yake da shi yana mutumin kirki ne yana ɗabi'o na gari ba da wani rashin mutunci walisinni haƙon hawaye kuma shekaru suna da haƙƙi wajen gabatarwa kila lausi aka ce da shi fa aktsarum qur'anan kana nufin a alamin wanda yafi yawan qur'ani qala la yace ba haka ba qad yaqra'u man la yakunu fihi khair ai qur'ani ana son masu karatun da ba su da wani alkhairi a tare da su musamman da annabi ke cikin bukhari wato mafiyan ƙura ummati munafiquwa makaranta wani al'umma da yawan zaga su munafakai ne da ƙur'anin kawai suke ci suke mutane barazana suna wasu abubuwa daban-daban musamman ga asalin abin dan masauri ke abula dan masauri ke cewa za a yi zamani za a samu masu fiƙi makaranta sun yawa amma masu fahimta addini sun karanci ina fatan fahimta don hakan kullu kenan a mazhabar malik waye fa kamata limanci kenan ina so ku shayar da ni aqra'uhum ko a'lamuhum eh yawwa a'lamuhum kenan ko amma da sharadin mene idza kana haluhu hasana idan yana da kyakkyawan hali bai da wani tabo sannan ko mene a wajen a'lamuhum din ma dukan su ulama'u ne sai a wanda ya fi shekaru kenan sai an ƙara da shekaru ina fatan fahimta wannan shine fatawar malik da fatawar malikiya sai cewa qala thauri imamu thauri sufyan sauri shi kuma ke cewa ummuhum aqra'uhum wanda fi kowa karatu shi zai limance su fa in kanu sawa'an idan suka yi daidai a cikin qur'ani fa a'lamuhum bis sunna wanda yafi dacewa da sunna fa in sawa fa asannu idan suka yi daidai anan kuma sai wanda yafi shekaru wannan lafazi na sufyan sauri ya daidai mene abinda wannan hadisi zo da shi keke da keke an banci abin ko to qala al-auza'i imamu auza'i kuma cewa yi ya ummuhum afqahuhum fi dinillah imamu abraman zai ke cewa wanda zai mutane limanci shine wanda yafi su fahimtar addinin Allah madaukakin sarki in kun lura yanzu magana ta koma me kenan sun kankan kan da wane imam malik dan shi ma da yace a'lamuhum yana fun afqahuhum dan haka magana auza'i tare da ta malik kenan wa qala abu hanifata malam abu hanifa kuma yake cewa ummuhum aqrahum likitabillah wanda fi yawan karatun littafin Allah shi zai masu limanci wa a'lamuhum bis sunna kuma wanda fi sanin sunnan manzon Allah fa in sawu fil qira'ati wal ilmi bis sunna idan sun yi daidai a wajen karatu da ilmi da sunna fa akbaruhum sinnan to sai adwa wa yafi yawan shekaru sai zama shine zai limance su fa in sawu fil qira'ati wal fiqh wasin idan sun yi daidai a wajen karatu da hadda da sunna da kuma shekaru fa'ar wa'uhum wanda fi suwar wanda fi staka tsantsan shi wannan shi ne fatawarwa ne imamu abu hanifa shi ma fatawar shi ta yi daidai ta mene wato sufiyanin sauri cewa dai wanda ya fi karatu sai sunna sai kaza kaza kuma da yake cewa wa ƙalar muhammad bin hassan muhammad ibn hassan ɗalibin imamu abu hanifa ke cewa wa gairu suke cewa inna ma qila fil hadisi aqra'uhum ai an faɗa ne a cikin cewa a ƙara'uhun wanda zai musulmanci wanda ya fi su karatun ƙur'ani li'annahum aslamu rijala domin ai su sabe sun musulunta suna mene a matsayin mazaje ne fatafaqahu fi ma alimu min alkitabi was sunna sai zama sun yi fiqhu a cikin abu ka sani a cikin ƙur'ani da sunnan manzon Allah fa ammal yawma Muhammad ibn Hassan ke cewa amma yau fa yata'allamuna alqur'ana mutane suna koyon ƙur'ani ƙahun su biyanu suna yara wala fiƙe lamba fiƙe a tare da su yanzu wannan ya yi mai kenan ya yi tawilin hadisin kenan cewa eh hadisin na nan ai da yake amma abinda hadisin ke nufi ai a zamanin manzan Allah dama mazaje ke zuwa karatun ƙur'ani ɗin to wanda ya fi kowa karatun ƙur'ani a lokacin shi ya fi fiƙihu ina fatan kun fahimta da haka suke ganin musamman ma kuma in ka hada da hadisan da suke cewa salaf kamar abdullahi dan mas'ud da sauran suke cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi idan muka koyi aya biyar ko aya goma ko sura kaza mu ta koya bai ketare waje sura ta gaba sai yayi mene sai ya san abin da ke cikin ta na halas da haram da aiki da ita da kaza da kaza sai ya to kaga wannan shine fiqh kenan to in ka kalli yadda sabai suka fassara da ake karatu Qur'ani a wancan lokacin tamamin ya sha bamban da muke karatu yanzu ina fatan fahimta yaro dan shekara 15 ya harshe qur'ani kuma ko aya ɗaya bai fassarawa ba bai san abin da ke ciki a cikin haba ina fatan fahimta to shine malam Muhammad Asa ke cewa abinda abinda hadisin yake nufi kenan don haka a wajen shi shi ma ya daidai da Imam Malik kenan cewa wanda ya fahimta addini shi za a sa a ciki ba wanda ya fi karatu ba wa qala laythu laythu yake cewa ya ummuhum afdaluhum wanda ya fi su falala shi zai masu limanci wa khairu mafi alkhairi a cikinsu sun ma'aƙar'ahun daga nan kuma sai a duba waye fi yawan karatu sun ma'asannun sannan nufin shekara izassawo in sun dace a wajen shi ma laisu bin sa'ad sun dace da maliku a wannan magana wa qala shafi shafi yake cewa umhum aqrahum wanda zai maskatu shine wanda ya fi su karatun qur'ani wa afqahuhum wanda fi su fahimtar addini fa in lam yajtam'i zalika idan hakan bai hada a wajen mutum ɗaya ba quddima afqahum afqahum sai a gabatar da wanda fiqihu idza kana yaqra'u ma yaktafi bihi fi zalika idan har yana da gwargwadon haddar da za ta iya isan mai da sallah din to sai a gabatar da wani fahimta din malai cewa in quddima aqra'uhum amma da za a gabatar da fahimta yafi karatu ba shi fiqihu ba wa alima ma yalzamuhu fi salati fasan kuma ya san abin da ya zama lazimi a cikin salati wa sallar tayi in ji wa kenan in ji imamu shafi shi ma yana ganin cewa mene wanda fahimtar addini shi za a gabatar a cikin sallah din wanda ya falala amma da za a gabatar da wanda yake shine mafi karatu bai kai wancan falala da fahimtar addini ba to idan har ya san abubuwan da sallah ke gyaruwa ko ta ɓaci da su to suka ce babu laifi wannan ma haka din yayi kyau shi ma jama'a kun fahimci wannan abun ko Allah samu dace to haka malam zai ce ku gaba da kwararo maganganun malamai akan wannan mas'ala tuka tuka ta gaskiyar magana abinda malamai suke abinda shi Muhammad ibn al-Adil to bi ko kuma malamai suka tafi akan shine cewa gaskiyar magana shine wanda zai wa mutane limanci shine wanda ya fi su yawan karatun alqur'ani domin shi ne nassin hadisi zo da shi a ƙara'un ya ce ina fatan fahimta wanda ya fi kowa mene karatun alƙur'ani to wasu suka ce to kuna ta faɗin wannan magana ai gashi an yi zamanin da yake a zamanin manzan Allah sau na annabi yake cewa abubakar yi mutane sallah alhalin a cikin saba a kowane suka fi shi yawa da iya karatun ƙur'ani wannan sanannen magana ce salimu da abu huzaifa ya fi sai na abubakar iya karatu ya fi shi haɗa hadda irin su ma'azu ɗan jabal na zinin zaid bin sabit da sa eh abu musa al'ashari da sauransu a kwanan sun fi shi iya karatu amma mai da annabi ya ce saboda mai annabi ya ce je sallah ga wa'annan makarantar saboda shi na alamuhumu afdalhumu afqahumu kenan ko to wasu kuma suka ce gaskiya a ƙara kallon karatun ina fatan fahimta suka ce abin da ya sa annabi ya ba wai don ya fi su karatu ba ne a'a saboda ishara ga cewa shi ne khalifa bayan shi ina fatan kun fahimci wannan abu haka suka ba wannan hadisi uzuri cewa wannan gabatar da banza Allah ta ga masu karatu an ba da ita ne saboda a ga mutane ga wane ga khalifa bayansa to mun ce haka an sallama a wannan wajen to zamanin umar kuma fa kun fahimci wani abin ko zamanin umar kuma fa da ya sa aka sa wane bayan umar usmanu ta da kuwa alarammomi matasa duk da usman ga cin gangararrun makaranta alkur'ani da haddata alkur'ani tun zamanin manzan allah sallama amma in ka ce wajen taɗabi idan a samu wasu su iya ɗara shi a wajen haka in ka biyo khalifofi da aka samu bayansa irin su zamanin su aliyu bayan aliyu ma da ma'awiya ka ɗauka ma'awiya a lokacin akwai su fi shi ekatun ƙur'ani sun fi shi kaza amma me yasa aka yi haka ɗin to duk da haka wayannan lafuza ɗin da wani abuwa ɗin su wayannan matsalar da ake faɗa ba nassi bane akan matsalar amma matsalar wanda ya fi karatu kuma nassi ce ita ƙara akan matsalar da haka har yau zance mafi rinjaye shine wanda ya fi kowa iya karatu da hadda da yawan hadda ana kallon yawan hadda domin a ƙar'on akwai ruwa da makaranta an jima kaɗan ko kuma sai mako mai zuwa cewa aksaruhum wanda ya fi yawan hadda ɗin ina fatan fahimta sai zama shi ne amma da sharɗi abu na abuwar gudanawa na farko da shar'in cewa ya zama cewa ya san abaiban da yake da zumtar sallah ya san abin da ke ƙabli ya san abin da yake ba'adi ya san hukunce-hukuncen sallah ya san dukkan masail na sallah wannan sallah ta irkicewa ta iya gyaruwa da kaza da kaza sai ya san wannan abu amma in ya zama tsabar haddace kawai amma bai san matsala ba bai sai ina ne ake kabli ba bai sai ina ake ba'adi ba ina ne in kai kabli ko kai ba'adi tayi ina ne aka ce sai kaza me ke kawo kabli bai san waɗannan abubuwan ba to gaskiya sai a samu wanda ke shi yar haddata shi a hikon nana ce to amma yana da fahimta wannan matsala ɗin wannan kuma ganin ita ce ittifaƙin dukkan malamai hudu fatawul bari haka malam na sai a fi ƙauye shiga a lokacin saboda wancan a ƙarau ɗin shi ko mene ba shi da kwantiti na ilimin da ya san matsalar sallah ina fata fahimta don haka muna ƙara ba da shawara mun ta ba da wani shawarar tun muna can wajen cewa a islamiyu yan uwa musulmi da muke kantar da yara har da qur'ani mu ringa sa masa karatu na addini a sa wa yara da mata da ake kawo masa da qawaidi a sa masa ahalari a sa masa ishmawi ɗaya bayan ɗaya suna suna sauka sannan ana koya masa abubuwa na tauhidi da aƙida da sauran abubuwa amma kawai a tsaje yara a ta ba su hadda kawai to gaskiya abin zai zama baya ba zani shine sai zama abin da Allah ke sifata cewa cewa munafikan al'ummarsa saboda ba fahimta addini ballantana a tsare addini yadda ya kamata jama'a fata kun fahimci wannan matsala din ko to Allah samu dace don haka abin da ake wannan magana karkashin tuka tuka tik shine dai wanda ya fa karatu shi ake nufi amma in ya san hukunce hukuncen sallah Allah samu dace malai sake taba wata mas'ala cewa ya halasta yaro karami ya mutane limanci shine al-mas'alatul khamisa fi ikhtilafi al-ilmi fi imamati ghayr baligh game da sabanin malamai shin wanda bai balaga ba zai mutane sallah eh zai yi masa sallah shi ma da sharɗin mene idan ya san abin da sallah take gyaruwa ko dawa ce da shi ina fatan fahimta sannan kuma idan babu wani sai shi sai a gabatar da shi ku ne ga kwanan duk taron manya gaba daya amma wanda ke ba wanda ko izo ɗaya iya shi kuma yana da izo 60 ko izo 30 ko izo 20 ya kuma san abin da sallah za ta yi ko ta ɓaci da shi ba wanda kawai ya ga ana ana sallah bai ga abun shi ya wuce sai daga mai haka haka abin da shi gaba da yi ina ba ta fahimta kaga wannan abu kasa shi maka sallah ba to amma wanda ya mumayyiz zai iya tantancewa zai tsaya gam ya ruku'u cikakke ya sujuda cikakkiya ya kaza wannan aka sai sallah ta yi ina fatan fahimta amma in akwai wasu makarantar irin shi manya kaga ba za a zo da abin nan yaro karami ya mutane sallah ba kuma babu kaikai sallar wannan yaro din tunda an yi a zamanin manzon Allah hadisin Amr bin Salama yana shekara bakwai ko shi da ya fara zama limami abin da yasa sanda iyayen shi da ƴan wasu kan musulunta an laluba an ga cewa ba wanda iya karatu kamar shi ba kuma mai fiƙi a cikin domin shi kamar da bukhari wato yana zuwa in baban shi tura shi kai mutane wajen manzan Allah su suna kauye ne in yaje sai zauna ji karatu kokolon yaro kuma sai yana haddace karatun da farkatun da da fiqhu da karatu da ake da yayi suka musulunta kuma sai aka ce to annabi ce ku je wanda yafi ko kowa karatun qur'ani mako sallah suka laluba cikin su ba mai ko izo daya shi ko wannan gashi ya hada sai suka sa shi ne limamin su ina fatan fahimta dan gane yaro ne ma har wandan shi yayi haka ke sallah wandan shi nan koyewan shi a wajen lokacin wata mata ta zo ta ce da Allah bayan Allah in kun tafi ku sai yaron kwando limamin naku a ce doyewa a waje kurba mana asiri ina fata an fahimta to kuma sallah ta yi tunda annabi bai ce ba ta yi ba wasu sun ce wai to mewa annabi ya san da wannan abu aka ce a'a ai ta akhirul bayan an kata bai halasta ina fata an fahimta irin wannan zamanin wanda Allah ba zai koyewa a gare shi ba da haka ya halasta kuma ko bayan na na aisha Allah ƙara mata da wato takan ce mukan ɗebo yara a makarantun islamiyu musa zama su ne limamu suna mana sallah jawa na fatan kun fahimci abin nan Allah samu dace hakan nan mutum da ke na ƙasa halitta zai zama liman ko ba zama liman ba misali makaho ko gurgu zai limanci ko ba zai limanci ba duk za su iya ga dai abdullahi ibn umar katum yana limanci amma a cikin mazhabobi ne wata mazhaba take cewa a'a makaho makaruhi ne ya sallah gurgu makaruhi ne ya sallah kun san akwai suka ce ma wai ka ni ban san ma da za ta magana ba wai sai an duba mutum wanda ya fi karfin mazakuta da me to kai zaka sa mutum ne sai ka tambaye shi yaya kake ina fata an fahimta wasu abubuwa ne aka dauko aka zuba a fiƙi sai ka kai wai me kawo wannan maganar ma tukuna kuma ita abu ya halasta minaqisul khalq inda yana da wa'annan quality na alqira'a wal fiqhu yau mutane limanci tunda an samu gashi nan abin nan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ringa yin sallah jama'a fanci wani abun ko Allah samu dace sannan abun tambaya don zamu tattauna karshe wata kila shine shin mace ya halatta ta limanci ko bai halatta ta limanci ba kun fahimta mace ya halatta ta limanci ko bai halatta limanci ba na'am magana gaskiya shine mace ya halasta ce limanci ga wane kuma ga mata 'yan uwanta na cikin sai fiƙi suna ke cewa a cikin wato wasu fa'idoji guda shida ko kuma tsari guda shida na shida da ke tattaunawa ya ce imamatul mar'atul jama'atul nisa limancin mace ga 'yan uwanta mata limancin mace ga 'yan uwanta mata ya halasta wata ƙaddama fi kumul jama'atul nisa ya gabata bayani game da hukuncin yin jam'i ga mata mata sai wujudansu mata sai ce fi'il aisha ta fi'il aisha wa ummu salama lidalika cewa na aisha Allah kara mata yarda da ummu salama Allah jikanta Allah kara masa yarda sun kasance suna mata limanci wa salatuhuma bi da sacewa suna wa mata limanci an fanci abun ko da haka ya halasta mace a gida irin manyan gida din nan ka ko gida kaɗan ne ma matan gidan su uku ne ko su ringa haɗuwa suna sallah sai ɗaya ta ringa masu limanci ya halasta in ma ba mu ce sunna ba ne cewa amma salatun rajul wasabi khalfal mar'a amma sallar babban mutum do kuma yaro namiji a bayan mace fala ta juzu malace wannan bai halarsa ba wala tasihu inda jamahirul salaf kuma bata inganta ba in an yi a wajen mafi yawan malamai salaf wal khalf hadda malamai yan baya li umumi qawli sallallahu alaihi wasallam saboda umumin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yufliha qaumun wallahu amrahum ra'a duk jama'a da suka shugabantar da mace akan al'amarin su to ba za su rabauta ba ranar alkiyama ina ko kuma su ci nasara akan wani abin da suke yi ba jama'a kun fanci wani abu da haka idan za a yi limanci ko da kai ne matarka ta hada hadda kai kuma Allah sarki komai baka hada ba idan aka zo limancin dole kai ne limamin din in yaro ne za a yi sallah da yara kamar muka ji azu Aisha cewa tana dibo yara suna dibo yara a makaranta dole yaran su ne a gaba su matan su ne a ba wannan tsari kuma na musulunci ne haka Allah ya ce ayi malin ce sai daga wata matsala wali annahu lam yathbut anan nabi sallallahu alaihi wasallama fi jawazi imamati almar'ati ar-rajul aw rajul shay'in aw aw rajul shay'in ko shay'un sai cewa saboda ba a samu ya tabbata bar ga manzon Allah sallallahu alaihi wajen halaccin mace tai wa namiji sallah ko kuma mazaje sallah shine wali annahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallama fi jawazi imamati almar'ati rajula ba a samu daga manzon Allah ba cewa mace ce wa namiji limanci aw rijal ko kuma a ce mace ce mazaje limanci wala waqa fi asrihi sallallahu alaihi wasallama hakan ko bai faru ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala fi asri sahaba hakan bai faru ba a zamanin sahabbai wa tabi'i da tabi'ai min zalika shan ba a samu komai an ba a taba yin haka ba وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال ko manzon Allah ya sa sahun mazaje a bayan sahun ma'a sahun mata a bayan sahun mazaje wa zalika li annahunna awrat saboda mata dai al'aura ce wa itimamir rajul bil mar'a khilafu ma yufidu hadha to a ce namiji koma yana koyi yana bayan mace tana limanci ya saba wannan tsari na manzon Allah wala yuqalu ba za a ce ba al asl sihha a asali shine inganci la'anna naqulu mu muna cewa qad warada ma yadullu ala annakuna la yuslihna litawalli shay min al-umuri wa hadha mujrat al-umuri bal min alaha wa ashrafiha wannan gashir malai kawo na matsalar yace in karanta ka duba bayanai ka duba littafin wanda tafi as-sailu jarrar na Muhammad ibn Ali Shawkani Allah samu dace to da wannan za mu fahimci wata shedantaka da aka dauko a duniya wadda musulmi ya kamata mu fadaka a ciki akwai wata shedana da aka America wata Aisha za ku tuna kamar shekara biyar da ta wuce wata Aisha da wata a Germany wai su ma suna ganin no gas no ba gender equality a musulunci ya za a ce liman zai namiji zai sallar limancin sallar kamsa lati sallar juma'a yi sallar idi mace kuma ba ta yi ba wannan ba a ba mace right ba ba a girma mace ba da haka ita tana ganin musulunci ya zo daidaita maza da mata har kuma ta jawo ayoyi ina fatan fahimta inda Allah ke cewa wanda ya aiki nagari cikin min zakarin au'unsa wanda ya aiki nagari minkum min zakarin au'unsa falanuhiyannahu hayatan tayyiba ayoyi ta jawo ta kara cewa to ita ta zama limamiyar farko da haka ta tara maza da mata aka yi limanci ita ce liman kuma kasan sallai da aka yi ta wai da aya da aka jawo sai an fasara da turanci saboda wai a ba turanci na shi haƙin shi ma bismillahir rahmanir rahim the name of god the benefits and the merciful alhamdulillah thanks be to allah haka da aya da aka ja sai an fasara da turanci ba ku taba ganin sallah ba ko Allah ji kanku ina fatan fahimta haka akai wannan sallah ta gama ta yi ruku kuma kawai yar dogo riga ta ce haka sai dan wani gelen nan na abin da suke sawa hijabun turawa ko ba haka ba dan wanda suke sa haka ga maza kuma ga mata haka akai sallah din a wani dan gida haka a wata jamani ma wata ta taba irin wannan abubuwa din wannan abubuwan dukun je bai halasta ba amma abin da muke ta shine wasa da addini ne wulaƙantar da addinin musulunci ne wanda bai kamata musulmi ce su zauce ba duk da malamai sun raddi an yi rubuce-rubuce an yi karance-karance an yi kwaɗobi a kan wannan abin da wannan mata ta yi da allah sa akwai gwamnatin musulunci ya kamata wannan mata ta zama darasi ga wata wadda ta iya wannan gangancin nan gaba ina fatan fahimta da haka muna jawo kan musulmi kar su yaudar da abin da ake maganar gender equality gender equality allah bai yi mu daidai ba jama'a kamata mu sani allah bai daidai ba duk wanda yake maganar gender equality ƙarya yake shi ma kanshi ƙarya ne dan allah in ya isa gobe ya fushi shi ma ya ɗau ciki ya haihu ina fatan fahimta eh gender equality shi ma ya ɗau ciki ya haihu ko kuma ya fara haila daga gobe ina fatan fahimci wannan abu Allah ya raba abin ya ba kowa abin da ya dace da shi kuma rabu na adalci ba wani abu da ake nufi da gender equality da waɗannan NGOs da ƙungiyoyi suke zuwa duniya illa lalata tsarin da Allah ya tsara mutane akan shi a tarwatsa addinin musulunci shine kawai manufar amma ba haka bai wani yanci mace take nema wanda yake saboda musulunci wanda musulunci ya bata wani yanci ne musulunci ba mace ba ku duba abinda Allah ya ce fa in Allah baka ƴa mace kare ne ta za ta maka hijab daga wutar jahannama akan mace aka faɗi wannan magana ina fatan fahimta idan kana to ka zama mutumin kirki aka ce sai mata ka ta tsarkake ka ta ce kai mutumin kirki ne khairukum khairukum li ahlihi ina fatan fahimta wannan abu so duk wannan abin da aka bai musu ba to ana nufin alala ta addini musulunci ne a ringa wasa da shi kala kala ɗazu nake ban labari irin karatun da muka yi jiya cewa ya ga wata hira da ake a arewa 24 wai sai a same ka ana fiye da kai irin na ban dariya ɗin nan haka abin nan comedians abin nan abin sai a ce maka sai a ɗauko wata magana wadda ta saba addini sai ka ce abin nan wacce sai a ce maka to yanzu kai ɗin nan idan aka baka naira miliyan biyu da hannun hagu ya za ka ansa kun gane to kaga wannan shaidanci ne wannan abu kuma faɗa da addini ne amma da yawa mutane ba su faɗa ka cewa faɗa da addini ba me yawa ma aka ji kana faɗa da abun a ce ka cika tsauri mene ne wannan abun ari raha ce kawai a'a raha ce tana faɗa da addininmu ina fata an fahimci wannan abun tana guza addini an sa da hannun hagu da wannan ba musulunci ba ne musulunci ne ka ba da hannun dama kuma ka amsa da hannun dama amma wannan izgilanci ne a zo ana mutane irin wannan magana din kuma har aka gama ba a samu ne mata rubu bai mata raddi ba mai shirye-shiryen kamata in wata ce wani yayi to zaka mai ce to ai ni musulmi ne ke ko musulmi yasa zaki wasa da addinin Allah madaukakin sarki akan wannan magana me yasa amma za a yi joking din ko mu abin nan a dauki wani abin da ya halarsa mana to amma yanzu sai a dauko wannan an fara kenan sai a gobe haka ga sanin sura maku fina ana wasu fina-finai sai a dauko wata ɗan iska da wani ɗan iska sai a sa sai a ce ya je kwartanci wajenta har ana batsa ana sa mutane tun mutane suna ganin abin munkari har su kuma ba sa kanin munkari ba sa jin ciwon abu shikenan an samu idmi shilal an samu talashi shikenan sai a tanar da kewa sai gari malam baka san abin da yake mai ƴaƴan ka za su ba manan gaba Allah ji kan malam albani haka yake cewa dole mu tsaya ka'in da na'in kan abin nan idan ba mu haka ba ba mu san irin addini da ƴaƴan mu za su ba wallahi irin wani abin da kuke renawa da su ake kwankwance dukkan noti annabi yake cewa innamal islamu ko sai da ke ta innamal usul islamu abubakar ya faɗi ran shi ma innamal usul islamu urwatun wahida musulunci igiya guda ɗaya ce fa idza naqada urat urwatun aw naqadat urwatun idan igiya ɗaya ta kwanci a ciki sai ce mene naqada sa'irul urat dukkan sauran igiyo kwancewa suke da haka duk abin da goge musulunci bai kamata mu sai a ji shiru ba a mu tsaya ɗan daka sai mun kare addinin musulunci sai mun kare manzan Allah sai mun kare annabi sai mun kare qur'ani sai mun kare kaza gadan gadan domin muna bari ana kwancewa muna jin ba komai to duka za a kwankwance sai a waye gari kai kana nan ka tsaya musulmi amma yanka baka san abin da shi ba Allah kyauta na'am wa alaikum mm a wai dan mutum zai sallah da matar shi ko yar shi ko ko inna shi ko gugun shi ko wace ce dai dan muharrama sa kenan cewa za ta tsaya a bayan shi ne ko da ita kaɗai ce ba ta tsaya a gaban shi ba in Allah kan mako na gaba wataƙila sai mu tashi akan wannan masalin mu ƙarasa su insha Allah ta'ala ana nan mu lokaci ya ƙure za mu ja burki a nan na'am na'am shi ne ne maka ishara cewa an kawo sharuɗa a cikin waɗannan littafan ba abin da ya ishara nasi shi dai nasi kajin da ya tsaya wa maganas to a kauken fuska wanda ya fi wanda ya ƙur'ani ina fatan fahimta wato suna da wasu maganu wasu galiban falsafa ce maganganun cewa aka sa limami wanda ke mai kyan fuska da wanda ke mummuna kaga mai kyan fuska zai faɗan samun attraction zai ɗan bijan hankalin mutane ina fatan fahimta sai a samu wanda ya fi dangantaka ina fatan fahimta da da da kyawu da wane amma da yake mai dan dama za a kalla shine maganar sauti shine za a kalla tun da yana yana gacin mene iya kira'a din shi ma kun fahimci wani abu akwai maganu da aka kawo da yawa cikin shari'a din kowace mazhaba tana da nata ƙarin sharuɗa din ina fatan fahimta amma waɗannan sharuɗa din gaskiya hadisi bai kalle su a cikin sharuɗa ba kuma in aka ce za a kalle su to samun wannan kuma sai zama yana da wahala wanda ya haɗa wani abubuwa ɗin ina fata an fahimta yanzu kai da kake nun kai bako ne sai a ce to ba za a sa bako ba ko bai ciki ina fata an fahimta to amma ka haɗa ƙur'ani ka san fiƙo kai kaza to me yasa ba za mu saka kai mana sallah ba yanzu ka kalla mu ɗauka salim maula abi huzaifa da ya zo madina ba shi ringa sabai limanci ba umar na ƙarƙashin shi da sauran manyan sabai ƙwarai shawa ƙwararru kyawawa masu asali da kaza amma salim tun da shi ke da hadda kuma yana da fikin da ya masu sallah sai zama shi ne limaminsu a ba za a kalli wannan abin ba an kalli kyau abin kuma mai allah ce lanzur allah bai kallon kyau ko sura ko wane ne abin da ke kallo zukata da abin nan allah ne samu dace wa alaikum salam na'am
gaskiya ba na ganin wannan inda duk mutane suna da mutane suna bida sun tuba sun samu istiqama a cikin addini ba wannan abun ba wannan abun abinda suka ce ina jin usaimin na gaya wani abu dan suka yi kankankan duk ko ina an kankankan sai a masa ƙura'a ina fatan fahimta lallai usaimin ya wani magana sai in aka gama sai a ce to kowa ya zo ɗauka liman mamu in ka ɗauko mamu kai mamu ne kenan ina ba ta fahimta karka za kana ta gunaguni ai be to babu ita baki a ƙwa'on ɗin shi a haba ina an wuce tun da abin nan ka san alarmomin akwai rikici malam sai a ce wani biyar da baki ina ba ta fahimta wannan yana wajen da ya kamata lim yana shidda ko ba haka ba wannan wani ba kowa ma zai san me ake ciki ba na'am ka san wannan babu laifi mata aje musu yi sallah din abin da bai dacewa a aje musu yi sallah in sun zo sun sallah tare jama'a babu laifi ka fahimta hadisan da suna cikin al-musannaf ibnu abubakar ibnu abi shayba eh wa alaikum assalam na'am kurma to ya kuma zai mutane sallah ta yaya zai sallah aka ce aibuwa da sun karatun kurma mala ta ina koyi karatun ma da zai mutane sallah tukuna to sai musa shi zai mana magarba ko isha za a ke nan yaushe za ka ce ka kai da amin ai sai ka shekarar gudawa ke nan allah samu dace zuwa mu ja burki da insha Allah ta'ala abin da kuma dai Allah ka ba mu lada kurakurai da Allah ka yafe mana wannan makanta ta Allah Allah ka ɗaukaka ta Allah ka tabbata da kan turba da aka ɗora ta Allah ka jagoranci mu jagoranci ka ka sa mu gama lafiya ka albarkace mu gaba ɗayan mu Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا جثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله